الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هلرا مجلس منكراتو أتشل التافن المقدمة العزية للجماعة الأزهرية واللفر الشيخ أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة a wannan masallaci na Burhan a nan unguwar GRA yau ranar Alhamis 23 ga watan Rabiul Akhir shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da goma sha ko goma daidai goma daidai ga watan Disamba miladiya shekara 2020 za mu tashi ne da izinin Allah a kan sabon fasali, faslun as-sunanul mu'akkadatu min as-salawati arba'atun malan ya kulla fasali don yi mana bayani akan salloli na nafilfili amma waɗanda suke da daraja lamba ta ɗaya shi yasa yake as-sunanul mu'akkada sunnoni masu ƙarfi minas salawati amma na salloli wato salloli na sunna ba na farilla ba amma waɗanda suke masu ƙarfi a jerin salloli da ba farilla ba to waɗannan salloli su ne suke matakin farko waɗannan salloli mala yace arba'atun guda huɗu ne al'ula sallah ta farko wahiya aukaduha ita ce kuma mafi ƙarfinsu su ma a cikin hudun mataki-mataki ne to mataki na farko alwitiru ita ce sallar wutiri wahiya raka'atun wahida ita kuma wutiri raka'a ce ƙwaya ɗaya ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة لوكة تزابط يناشق بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة دكمل سلر إيشاء تكرشي لوكة تزابط إتوتري يناشق دكمل شنع الفراغ kammala ko idar da sallar isha sai ce al'akira ta ƙarshe saboda wani lokaci saboda galaba akan ce wa magariba da isha isha aini ko isha ani to idan an ce isha kar ka ɗauka ka ruɗe ka rasa wacce ake nufi magariba ko isha wani lokacin sai a siffanta maka ishar sai a ce maka al'akira ta ƙarshen kar ka ɗauka magariba ce kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa salatul isha allati tusammuna al'atama da sallar isha wacce kuke ce mata al'atama dan su ƙara fahimtar ita ta ƙarshen ake nufi to ita sallar wuturi kamar yadda malam ya ce raka'a ce guda ɗaya kuma malam ya ambace ta mafi ƙarfi a cikin sunnoni ba don komai ba sai don yadda annabi alaihi salatu wassalam ya matsa a kan lamarinta yayin da annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yake cewa cikin hadisi ingantacce alwutr haqqun faman lam yutir falaysa minna wutri haƙƙi ne wanda bai wutri ba baya tare da mu kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam baya barin sallar wutri ko a gida ko a halin tafiya don haka ta fuskar magana ya matsa da kwaɗaitarwa akan wuturi ta fuskar aiki kuma an fahimci baya sakwa-sakwa da al'amarin sallar sallar wuturi sannan ya faɗaitar da sahabbansa yin wuturi ya yi wasiya a wasu daga cikinsu kamar abu huraira da yin wuturi kafin ya yi bacci sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗore ya doge akan akan sallar wuturi yana sanya ta sallarsa ta ƙarshe da yake yi da daddare wannan sallar wuturi ganin haka ya sa malamai wasu ma suke ganin wajibi ce to amma duba da ingantaccen hadisi shahararre wanda shi ne ya yanke hukunci akan sallolin farilla wani dattijo dattijan arziki ta zo tambayi annabi alaihi salatu wassalam cewa ya ma'aikin Allah salloli nawa ne a kaina a dare da wuni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi su biyar ne su biyar ne babu wata sallah a kanka bayan su sai dai idan za ka yi taɗawa'i to faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama salloli biyar ne a kanka babu wata sallah a kanka ta wajibi sai dai ka yi taɗawa'i wannan ya nuna ba wata sallah ta biyar da take farilla sallolin farilla guda ba ta sallah ta shida ba wata sallah ta shida da take farilla salloli na farilla guda biyar ne suka ce gashi nan alkur'ani ma yana ishara zuwa ga hakan din yayin da Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye sallolin nan da kuma sallar tsakiya ku tsayu ga Allah kuna masu ƙanƙan da kai to da Allah ta'ala ya ce da sallar tsakiya kamar ishara ne yake zuwa ga sallolin akwai ta tsakiya idan ka ce akwai wata ta shida farilla to babu sallar tsakiya domin duka sun zama sun zama azwaj sun zama ma'abota tsare ku bibbi bibbiyu sau uku kenan babu tsakiya amma da aka ce akwai sallar tsakiya to wannan zai ƙara gamsar da kai biyar ɗin nan dai da hadisi ya tabbatar da su su ne dai biyar ɗin da alkur'ani ma ya ɗauki su sallolin farilla don haka don adadin biyar shi ne yake da tsakiya an fahimta shi yake da tsakiya wacce take mara biyu a gefe biyu a gefe tsakiya ɗaya to amma a duba da yadda annabi alaihi salatu wassalam ya matsa akan sha'anin sallar wuturi wannan ya sa a cikin sallolin nafila ta zama mafi girman sha'ani musamman da ya ce hakki ne wanda bai yi ba baya tare da mu kaga al'amari ya girma wannan ya sa wuturi ta zama sunna ce saboda ba zai yiwu ta zama farali na shida ba amma mu'akkada saboda yadda annabi alaihi salatu wassalam ya nuna matsayinta wa al'umma to anan malam ya ambaci lokacinta yace lokacin sallar wuturi a ya ambaci adadinta yace ita wuturin raka'a ɗaya ce raka'a ce guda ɗaya to da yace raka'a guda ɗaya ba yana nufin cewa za ka yi alwala ne ka yi raka'a ɗaya ba zai zo nan gaba zai maka bayani akan ainihin wato yanda ake aiwatar da ita amma dai itan in an tambaye ka raka'a nawa ne wuturi raka'a ɗaya ce wato mafi karancinta mafi karancinta raka'a ɗaya ce shi yasa aka ce mata wuturi din saboda ba ta da yar uwa shi yasa aka ce mata wuturi to sai malam yayi magana akan lokacinta yace lokacinta yana shiga ne bayan sallar isha bayan sallar isha domin mutum ya fahimci cewa idan ya yi sallar isha wannan ana la'akari ne da lokacin ba ana la'akari da yin sallar ba domin in ta kama mutum ya sallar isha shi matafiyi ne ya yi jam'u takadim ya haɗa magariba da isha a lokacin magariba ko kuma jam'ul matar jam'i na ruwan sama aka haɗa magariba da isha to kaga wannan ishar ba za a yi wuturi a bayanta ba saboda an yi ta ne a lokacin sallar magariba shi kuma wuturi ana yin sa ne a bayan sallar isha da aka aiwatar da ita a lokacinta don haka zai jira wuturin su sai lokacin sallar isha yayi na asali sannan ya yi wutirin kuma bugu da ƙari ita sallar isha ta halatta masa ya yi ta a daidai lokacin sallar magariba a lokacin jam'i saboda a halin da yake ciki na mashakka tsananin ruwan sama ko kuma mashakka uzuri na halin tafiya amma shi wuturi ba shi da babu wannan uzuri a shi wuturi tunda ba dole ba ne to ai a koyaushe ya samu dama zai yi shi in bai samu dama ba sai ya yi shi ba haka shi baya siffantuwa da wannan siffar ta cewa a matsa a yi shi kafin lokacinsa tunda ba farilla ba ne ba kamar jam'in ruwa kaga shi la'akari ne ma da jam'in sallah shi kuma wuturi ba jam'insa ake yi ba in ba ta kama ana kiyamun laili jam'i ba shi wuturi ba jam'insa ake kamar jam'in sallar farilla ba sallar isha ana an maka rangwame ne ba sai ka dawo masallaci yin sallar isha ba shi ko wuturi dama ba masallaci ake zuwa a yi ba don haka ba bukatar ka yi shi a wannan lokacin to lokacinsa dai na hakika yana farawa ne daga bayan sallar isha wato bayan ɓuyar shafaki kenan jan shafaki wa yakunu masbuqan bi shaf'in munfasilin anha bi salami wa yakunu masbuqan kuma yana kasancewa rigayayye bi shaf'in da shafa'i munfasilin anha wanda ya ainihin wato ya rabu da wannan raka'a ta wuturin da salamin da sallama to shi ne zancen da malam ya jinkirta ambata maka yayin da ya ambaci yawan raka'ar wutur ya ce raka'a ɗaya ce to amma a nan sai ya zo nuna maka cewa amma raka'a ɗayan nan fa ana gabatar da shafa'i shafa'in kuma a raba shi da ita shine munfasilin anha a raba shafa'in da wannan raka'ar wuturin bisalamin ta hanyar yin sallama wannan shine galibin abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi shine sai yayi shafa'i yake wuturi sai dai shi da yake sallarsa ba iya raka'a uku yake yi ba raka'a goma sha ɗaya yake yi don haka shafa'insa raka'a goma ne wutirin raka'a ɗaya sallallahu alaihi wasallam don haka shafa'i raka'a biyu an gaya maka ne mafi karancin shafa'i ba wai ana nufin cewa asalin shafa'i shi raka'a biyu bane a ai shi shafa'i ba wata sallah bace takamammiya mai suna shafa'i adadin raka'o'in ne shafa'i don haka da zaran an yi sallah wanda raka'o'inta suke da 'yan uwa to dukkanta sunanta shafa'i da haka sallolin sallar asuba shafa'i ce sallar azhar shafa'i ce sallar la'asar shafa'i ce asuba isha shafa'i ce magariba wutri ce saboda da shafa'i da wutri suna ne na adadi ba suna ne na wata takamammiyar sallah ba in banda dai ya shahara a al'ada ko a urfi na shari'a idan aka ce shafa'i da wutri yana komawa sallolin da ake yin su bayan sallar isha ko sallolin da ake cikin dare wanda suke masu ‘yan uwa da mara ‘yan uwa amma sunayen na adadin ne to kaga yin haka ne zai zama idan an ce shafa'i raka'a biyu an faɗa maka ne mafi ƙarancin shafa'i amma annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a goma yake yin shafa'i sai ɗaya wutar to amma goma nan yana yin hudu daban sai ya huta wannan hudu daban ɗin kuma ba jera su yake ba yana biyu yayi sallama sai ya tashi ya kabbara harama sai ya biyu yayi sallama sai ya huta har ya ɗan kishin ma idan ya huta na ɗan wani lokaci sai ya tashi kamar ma ya yi bacci sai ya tashi sai ya sake kabbara harama sai ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama sai ya sake hutawa sai har ma ya gida kamar ya yi bacci sannan sai ya tashi sai ya biyu ya sallama tunda dama biyu yake yi in ya biyu ya sallama sai ya tashi kuma sai ya ɗaya sai ya sallama shine goma an fahimta don haka su malikiya sai suka yi riko da raka'a ukun karshe da yake din biyu da kuma ɗayar mafi karancin abin da za ka yi tunda ba lallai idan aka ce maka shafa'i da wuturi raka'a goma sha ɗaya ƙarshe har ka mutu ba za ka yi ba amma idan aka yage takwas ɗin aka ajiye aka lallaba ka da uku ai mai yiwa a yi sa'a ka dinga ɗan taɓawa kana ɗanawa wato shi ne kawai hikimar da ke cikin abu don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi cikin hikimarsa ya tsawaita hudun farko da hudu na biyu takwas ɗin nan ya fi tsawaita su amma waɗannan ukun to su kuma sai yana takaita su sai ya zama ko da iya su ɗin za ka iya yi shi kenan kayi shafa'i da wuturi amma shi ne duk goman ne shafa'insa ɗayan nan wuturinsa kuma ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar annabi alaihi salatu wassalam yana cewa salatul layli masna masna masna fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli raka'atan wahidatan tuutiru lahu ma qad salla sallar dare raka'a bibbi bibbi bibbi bibbi ne idan ɗayanku ya ji tsoron gari zai waye alfijir zai keto to ya yi raka'a ɗaya da za ta zame masa wuturin abin da ya sallata kaga kenan ba iyakance maka shafa'i ba sai dai ka dinga zuwa da su bibbi bibbi bibbi idan ka ga alfijir zai keto za a yi a salatu to ka samu ka dakatar da waɗannan bibbi bibbi masu tsawon sai kuma ka yi raka'a ɗaya wacce za ta zame maka wuturi na sallolin da kai a baya bibiyinka su ne shafa'inka ka rufe kuma da wuturi ina fata an fahimta don haka a nan da malam ya ce raka'a ɗaya kuma a yi mata shafa'i da ya rabe da ita da sallama yana nufin ka yi aƙalla mafi karancin raka'a biyu sai ka yi sallama sai ka tashi sai ka kawo raka'a ɗaya ta wuturin sai kai sallama muka ce saboda shi ne galibin abin da annabi alaihi salatu wassalam yake yi kuma shi maliku imamu malik rahimahullah ya samu mutanen madina suke yi galibi don haka sai ya ginu akan haka amma in ba haka ba an samu hadisan ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da option ya ba da zaɓi wanda yake son ya wuturi da raka'a ɗaya ya yi wanda yake son ya yi da raka'a uku ya yi wanda yake so da raka'a biyar ya yi inda za ka jera raka'a uku ba kai zaman tafiya ba sai ka kawo su zuwa ta ƙarshe ka zauna kai sallama ya tabbata sunna inda za ka jera raka'a biyar ba ka zauna ko ɗaya ba sai ka zo ta biyar ɗin ka zauna kai tahiya kai sallama ya tabbata sunna idan ka jera ba kai zaman tahiya ba har sai da ka kawo raka'ar ƙarshe wacce ba ta da ɗan uwa ka zauna kai tahiya kai sallama to anan sallar ka gaba ɗaya ta zama wuturi ba ta da shafa'i sai dai wuturin ka kayi shi ne raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko goma sha ɗaya sai zama sallar ka gaba ɗaya sunanta wuturi saboda baka haɗa raka'a biyu ka rabka musu sallama ba abin da malamai suke magana a kai shi ne shin mutum zai iya takaitawa a raka'a ɗayan ya yi alwala sai kawai ya yi kabbar harma ya yi raka'a ɗaya wuturi ya yi sallama shi ke nan shi ne imamu malik ya ce makaruhi ne ba wai ba ta yi ba ne ta yi kuma ba haramun ba ne ba laifi ba ne amma dai raka'a ɗaya dollin dol ai a aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin ba a samu ba a ce ka zo kai rakka kuma dan rowa kai alwala duk alwalan nan bata baka wahala ba dan kai raka a ɗaya kai sallama ka tashi ka tafi alamar rowa ce wannan sai ce to makaruhi ne mutum yayi raka a ɗaya babu wata sallah raka a ɗaya ita wuturin tunda dai dole ita raka a ɗayan ce to a gabatar mata shafa'i kafinta tunda haka annabi sallallahu ya saba yi amma imamu shafi'i Allah ya masa rahama yace ni kam da a ce bai yi ba gwanda ya ɗaya ya yi sallama ya fi babu ta haka yayi alwala ya ɗere ya sallama nan shine abin da zai iya yayi ya sallama ya fi dai a ce bai yi ba eh to amma a malikiya ba a yin haka sai an gabatar da shafa'i shi yasa malam yace masbuqan bi shaf'in zai gabatar da ainihin shafa'i munfasilin wanda kuma ya rabu anha daga wannan raka'ar wutirin bi salamin da yin sallama kaga kenan an nuna cewa sai ka yi sallama ba za ka yi zaman tahiyar sai kuma kai tahiya ba kai sallama ba ka miƙe ka kawo raka ɗaya kamar sallar magariba a'a annabi alaihi salatu wassalam baya son a dinga yin nafila akan tsari irin na sallar farilla malam yace wa yustahabbu an yaqra'a fi raka'ati al-ula min ash-shafqi ba'da al-fatihati bisabbih isma rabbikal a'la وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين أنسو ويستحب أنسو أن يقرأ في الركعة الأولى يكرن تا ركعة تفرقه من الشفع نشف الناس ركعة فرقه بعد الفاتحة بايم فاتحة تند يتدول سيد إتا أي صلى بسبح اسم ربك الأعلى يقرأ يقرأ تاد سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى بايم فاتحة وفي الركعة الثانية ركعة بكما بعد الفاتحة إتما بايم يامة فاتحة بقل يا أيها الكافرون سيقرأ تقول يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر ita kuwa idan ya yi sallama ya tashi raka da wuturi ɗin da kulhu Allahu ahadun sai ya karanta kulhu Allahu ahadun wal mu'awwadhataini da kul a'udhu bi rabbil falaki da kul a'udhu bi rabbin nas sune al mu'awwadhatani malan yace an so haka wannan ya tabbata sunna annabi alaihi salatu wassalam galiban ma mafi yawan lokacinsa idan ya gama qiyamul laili to raka'a biyun ƙarshe ɗin da raka'a raka'a ukun ƙarshe na wuturi na shafa'i da wuturi to raka'a farko ta shafa'i yana karanta sabbi raka'a ta biyu yana karanta kulya sai yayi sallama raka'a ta uku kuma sai ya karanta kul huwallahu ahad ya zo a wata riwaya yana karanta falaki da nasu bayan kul huwallahu ahad sai dai riwayar kul huwallahu din ta fi inganci kul huwallahu kadai ta fi inganci a kan riwaya mai zuwa da falaki da nasi da yawa daga cikin malaman hadisi sun rauna na ita riwaya mai falaki da nasi kul huwallahu ahad ita ce ta tabbata a cikin bukhari da muslim da kuma sauran tattafa babu kura a kanta amma babu laifin idan mutum ya karanta wani abu daban ba waɗannan surorin ba domin shi yasa mamalin ya ce maka wa yustahabbu an so yawwa malam ya ce wa man nasiyal fitra aw nama anhu thumma istayqadha wa qad baqiya li tulu'i shams miqdaru raka'atin aw raka'atayn fa innahu yatruku al fitra wa yusalli subha wa in ittasa'a al waqtu li thalath raka'atin aw arba'in fa innahu yusalli al fitra thumma subha wa in ittasa'a li khams raka'atin صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح ما لن يتي ومن نسي الوتر وان ديمان تسلى الوتر بيسا ميايبا أو نام عنه ko ya yi bacci bai yi ba sun masta yi sannan sai ya farka ya farka kuma a makare وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين a lokacin alhalin abin da ya rage fitar rana bai fi gwargwadon raka'a ɗaya ko raka'a biyu ba abin da ya rage kaga kenan gari ya waye ma sosai ya tashi ya ganshi tarwal kuma ko wuturi bai yi ba balle ai magana sallar asuba abin da ya rage masa da rana ta fito masa bai fi gwargwadon ya yi raka'a ɗaya ba ko ya raka'a biyu kacal rana za ta fito lokaci ya gama kurewa ya je ya yi abin istinja'i ya zo ya yi alwala to bai fi ya yi raka'a ɗaya ko biyu bane rana za ta fito lokaci ya kure malam ya ce fa innahu ya turkul witra to a nan kam zai bar sallar witrin wa yusalli subha sai ya sallaci sallar asuba ita kadai tunda raka'a ɗaya zai samu dama yayi idan raka ɗaya zai samu damar yi shi tsaya yana nafila ga farilla za ta fita to sai ya shagala in ya so idan ya yi raka'a ɗaya ko da a cikin ta biyu rana ta fito ya dai samu sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka al-fajr ko adraka as-subha duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta fito to hakika ya samu sallar asuba to ko raka ɗayan ya samu yayi kafin ya cika to ta biyu ko rana ta fito ma ya samu sallar asuba idan kuma zai samu cikakkun raka'a biyu kan rana ta fito to a maza ya sauri ya sallaci asubarsa ya bar wutirin wa in ittasa al waqtu li thalathi raka'atin idan lokaci kuma zai wadata yayi raka'a uku aw arba'in ko ya yi raka'a hudu fa innahu yusalli al-witra thumma subha to sai ya sallaci witri kadai sai ya sallar asuba in zai samu damar yin raka'a uku kenan zai iya yin raka'a ɗayan witri yayi sallama sai ya sallar asuba a irin wannan matsan lokacin kan malikiya ta yadda kai witrin raka'a ɗaya ai dai wai a bayan witrin za ka yi biyu na asuba duk da abin an juya su amma dai ai ba iya ɗaya kai ka tashi ka tafi ba da kai sallama daga ɗayar ka tashi ka yi asuba ba irin wannan matsatsan lokacin wuri ya yi wuri to malikiya sun lamunta mutum ya yi raka'a ɗayan ta wuturi sai ya biyu na asuba in kuma ma raka'a hudu zai samu damar yi to dai ba shi da ikon yin fiye da hakan ɗin wuturi da asuba domin in raka'a hudu ne kacal wuturi raka'a ɗaya asuba raka'a biyu sauran raka'a ɗaya ne in ya ce zai yi shafa'i da wuturi to ya cinye lokacin a shafa'i da wuturi sauran raka'a ɗaya ta asuba don haka gwanda ya ajiye shafa'in tunda bai kai wuturin ƙarfi ba sai ya iya wuturin idan ya yi wuturin to kuma sai ya yi asuba sauran lokacin raka'a ɗaya da ya rage tunda dama raka'a hudu za a iya samu da ya wuce tsakanin ya sallama ya tashi kuma ya yi ikamar shiga sallar asuba ba malam ya ce wa initta sa'a li khamsin li khamsi raka'atin idan lokaci kuma ya wadaci yin raka'a biyar sallar shaf'a wal wutra was subha wa taraka al fajra to ya sallaci shafa'i da wutri da sallar asuba in ya so ya bar rakata alfajiri ya bar rakawai biyun nan na rakatan alfajiri sai ya ainihin wato ya sallaci shafa'i da wuturi uku kenan sai ya sallaci asuba raka'a biyu biyar ɗinsa kenan da yake hasashen zai iya samu kafin rana ta fito sai ya bar rakawai biyu na alfijir to amma wasu malaman malikiya suka ce a'a zai duba ya gani idan bayan sallar isha ɗin da ya yi ya yi ko da raka'a biyu ne nafila a bayan sallar isha to ya bar su su a matsayin shafa'in wannan wuturin nasa sai ya yi wuturi kadai sai ya yi raka'o'i biyu na alfijir sai ya yi asuba ba biyar ɗin ba kenan ha yawa idan idan bai yi nafila ba bayan isha to sai ya yi shafa'i sai ya yi wuturi sai ya yi asuba biyar kenan idan ya yi nafila bayan isha to ya bar nafilar tasa matsayin shafa'insa sai ya yi wucirin sai ya yi rakawai biyu na alfijir sai kuma ya yi asuba biyar ɗin kenan haka wasu suka ce wa in tasa'a li sab'in idan lokacin ya wadaci li sab'i raka'atin yin raka'a bakwai sallar shaf'a wal witra walfajira wasubha sai ya sallaci shafa'i raka'a biyu ya wuturinsa tas raka'a ɗaya ya yi rakawoyinsa biyu na alfajir raka'a biyu ya kama biyar kenan sai ya asuba raka'a biyu bakwai kenan wato dai wannan karatun yana nuna mana wanda ya manta wuturi ko ya yi bacci bai yi wuturi ba to idan gari ya waye masa ya tashi bayan alfijir ya keto musamman ya makara a sallar asuba idan bai makara a sallar asuba ba kuma an shiga sallar asuba to ba zai shagala da yin wata sallar nafila ba ta sallar farilla saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba idan an tsayar da sallar farilla to ba wata sauran sallah sai wannan ta farari da aka tsayar nan ana magana ne akan wanda ya farka ya makara a masallacin ta yiwu farkawarsa zuwa hudowar rana yana da wadatar lokaci da zai yi sallolinsa gaba ɗaya har zuwa asuba tun daga shafa'i da wuturi ta yiwu kuma lokaci ya ƙure masa to shi zai duba ya ga ma'aunin tsakaninsa da hudowar rana menene zai iya yi yanzu shi dai malam ya kasafta maka bisa tartibi aulawi bisa tartibi wanne ne ya fi wanne idan lokaci ya gama ƙurewa asuba tana gaba da saura idan lokaci ya ɗan yi dama-dama to wuturi yana gaba da saura idan an ƙara samun buɗuwar lokaci to shafa'i yana gaba da raka'o'i biyu na alfijir idan kuwa an samu wadatar da shi ma raka'a biyun alfijir za ta shigo to kowanne sai a yi shi a mahallinsa a gabatar da shafa'i da wuturi sai kuma a gabatar da raka'o'i biyu na alfijir sai kuma a yi sallar asuba to wannan haka yake a fahimtar wasu malaman dogaro da hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa man nama an gutrihi falyusallihi idza asbaha idan ɗayan ku wanda duk yayi bacci akan wuturinsa bai samu yayi shi ba to ya sallace shi idan ya wayi gari wannan hadisin da yawa malamai sun yi riko da shi wajen nuna yin sallar wuturi idan gari ya waye wa mutum kafin ya sallar asuba. kuma an samu kamar su abdullahi dan umar da na aisha da abu huraira an samu suna yin mutuni kafin su yi sallar asuba bayan alfijir ya ceto idan bacci ya danne su sun makara ba su tashi akan akan lokaci sun yi wannan muturin ba to amma duba da waɗansu hadisai kuma wasu malamai suka tafi akan cewa a'a ba a yin muturi matukar alfijir ya keto sai dai idan lokacin hantsi ya yi domin an rawaito daga nana aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan bacci ya shagaltar da shi daga wuturinsa ko rashin lafiya ya shagaltar da shi daga wuturinsa bai samu ya yi ba to yana yi da hantsi sai ya sallaci raka'a goma sha biyu da wannan hadisin ne da yawa daga cikin malamai suka tafi kan cewa duk wanda ya makara bai yi wuturi ba har alfijir ya keto to ba zai yi wuturi a wannan lokacin ba sai ya jira sai rana ta fito lokacin da ya halatta a yi nafila kamar lokacin walaha to sai ya sallaci raka'o'in da ya saba sallata na sallar dare a madadin wuturinsa ba wuturin zai yi ba ai kun jina na Aisha radiyallahu anha cewa ta ce Annabi alaihi salatu wassalam yana yin raka'a goma sha biyu ne raka'a goma sha biyun nan ai ya saba sha ɗaya ne sha ɗayan nan da wuturi ne a ciki shine ƙarshe to amma yanzu tun da gari ya waye rana ta fito wuturi kuma sallar dare ne ba sallar rana ba ce don haka sai ya cika ce sai su zama sha biyu haka wanda ya saba yin shafa'i da wuturi raka'a uku to idan ya makara to sai ya jira sai da hantsi sai ya yi walhar raka'a hudu ya ƙara wa ukunsa ɗaya wanda ya saba yin shafa'i raka'a hudu wuturi raka'a ɗaya biyar kenan idan ya makara to da hantsi sai ya raka'a shida ya ƙara ɗaya sun zama shafa'i gaba ɗaya idan mutum ya saba yin raka'a bakwai shafa'i shida wuturi ɗaya to sai ya yi takwas da hantsi idan ya makara bai yi wuturinsa ba hakan nan idan mutum ya saba yin tara takwas shafa'i ɗaya wuturi to sai ya yi goma da hantsi dai ya danganta da mutum me ya saba yi idan ya tashi da hantsi ba wai wuturin zai yi ba a ai idan alfijir ya riga da ya keto to ai lokacin wuturi ya wuce sai dai kuma shafa'i ya rage wuturi kuma yanzu ba zai sake zuwa ba sai a sallar magariba ta farilla ita ce take rufe sallolin rana an fahimta to mafi yawan malamai sun tafi akan wannan fahimta cewa idan alfijir ya to an yi a salatu to ba hali mutum ya yi wuturi sai dai ya jira in rana ta fito sai ya yi a salloli na nafila a madadin musulunsa da ya kubuce masa bai samu dama ya yi shi ba duba da hadisin na Aisha da muka ambata wanda annabi alaihi salatu wassalam yake rama wuturinsa amma da da rana to wasu malaman suka ce wannan duka ba wata matsala tunda kowanne akwai hadisi wancan ya ce wanda ya bacci a wuturinsa bai samu yayi ba ya yi shi idan ya wayi gari wanda wayan garin nan ma'ana ta farko tana nufin asuba alfijir shi ake nufi da asubuhu kaga ya halatta kenan da nassin wannan hadisin wanda yayi la'akari da hadisin na Aisha radiyallahu anha shi kuma aiki ne na Annabi alaihi salatu wassalam wanda yake nuna shi a aikin sa baya rama wuturi da asuba yana rama wuturi ne bayan rana ta hudu haka wasu malaman suka tafi akan cewa duk wanda mutum yayi babu wata matsala a ciki babu wani hani da ya zo shi akan kowanne ɗaya cikin biyu sai abin da aka samu wanda ya tabbata cewa ana iya yin hakan ɗin. Allahu alam. Malam ya ce, Assaniyatu sunna ta biyu mai ƙarfi, salatul idaini, sallar idi guda biyu, idin fitor na shan ruwa na azumi da kuma idul adha idin layya wannan su ne idi da muke gani a littattafa na musulunci guda biyu sai idin sati wani lokacin za ka ci karo da idin sati shine ranar juma'a amma idan ba wannan ba babu wani idi da aka sani a littattafan musulunci abin da ake nufi da idi kuma shine duk wani aiki da yake zagayowa a cikin wani lokaci ayyananne idan lokacin ya zagayo shi ake cewa idi maimaituwar aiki da maimaituwar wani lokaci shi ake cewa idi to a musulunci idan an ce idi sanannen abu ne shine maimaituwar sallah da waɗansu ayyuka na ibada da ladubba saboda maimaituwar wasu kwanaki idan ɗaya ga watan shawwal ta yi na kowane shekara to akwai sallah akwai ibada ta sadaka akwai labubba na ziyara da sauran abubuwa na ambaton Allah da sauransu idan ranar goma ga watan zulhijja ta yi na kowace shekara akwai ibada ta sallah akwai ibada ta yanka akwai ibada ta zikiri akwai kuma ladubba na ziyara da kuma ci da sha da wadata iyalai da abinci da wadata ‘yan uwa da abinci da sauran shagulgula wannan a musulunci sananne ne an masa fasali a ƙananan littattafa an masa babi a manyan littattafa ba don komai ba sai don abin da ya tabbata a kai na sunna ta furuci da ta aiki wanda ba ɓoyayyu ba ne ba kuma an gaji hakan daga wajen musulmi malamansu da jahilansu iyaye da kakanni to idan muka ga wani abu kuma yana maimaituwa da maimaituwar wata rana a musulunci kuma ba a kulla masa babi ko fasali ba to mu sani cewa dukunkune aka yi da cushe wa addinin musulunci malam ya ce sallolin idi guda biyu wahiya sunnatun mu'akkadatu sallar idin nan kowace ɗaya sunna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzamuhul jumu'atu a haƙƙin wanda juma'a ta zama dole a kansa mustahabbatun fi haƙƙi al'abdi wal musafir wal mar'ati mustahabbi ne a hakkin bawa da matafiyi da mace wanda juma'a bata waje ba kansu ba ga kenan wajen hukuncin ma sun bambanta wanda juma'a ta wajaba a kansa bawa matafiyi a afwan a ɗa mazaunin gida namiji lafiyayye to su sallar idi sunna ce mu'akkada mai ƙarfi a kansu amma wanda juma'a bata wajaba a kansu ba tunda idi yayi kama da juma'a ba ka raba idi da juma'a ta hanyar a zuwa wani wuri ne guda ɗaya da mutanen gari za su hallara a wajen ba kamar sauran masallatan unguwanni unguwanni ba sannan kuma taro ne wanda ake yin sa ba ɗan kaɗan ba na dukkan mutanen gari ko wani abu makamancin haka wanda ya fi taron ma juma'a tun da shi masallacin juma'a ma ke haɗewa shi idi to kaga lura da cewa shi ma tafiya ce nesa da yanda ka saba zuwa kai sallah galibi sannan dandazon taro ne to sai yayi kama da juma'a sallah za a yi a yi huduba don haka sai ya zama ya yi kama da juma'a ta fiskar waɗannan hukunce-hukunce to kamar yadda juma'a aka duba uzurin waɗannan bayan Allah da bawa da mace da matafiyi da mara lafiya to kaga kenan min haifin qiyas idan za a yi kiyasi za a ce to ai tunda abubuwan la'akarin a juma'ar suna nan a sallar idin ma to ya kamata a idin ma hukuncinsu ya bambanta da waɗancan da juma'a ta waje ba a kansu sai ya zama idan waɗanda juma'a ta waje ba a kansu su idi a kansu suna ce mu'akkada suna ce mu'akkada idan mutum bai je ba bai yi laifi ba amma ya bar wani al'amari da ya dace a iya ganinsa wani mutum wanda ya yi hasara a iya masa ganin wani mutum wanda ya yi hasara bai je sallar idi ba bai samu zuwa sallar idi ba alhalin kuma yana namijin lafiyayye mazaunin gida kuma ɗa ba bawa ba to idan mai wannan siffofin bai samu zuwa sallar juma'a ba za a yi masa kallon wani wanda ya hasara to ya kamata ya sha bamban da wanda shi kuma dama juma'a ba ta waje ba kansa ba to idin ma sai ya ƙara wato ƙasa da wancan wanda juma'a ta waje ba kansa shi a hakkinsa sai ya zama mustahabbi ne matsayin zuwa idin mace ba kamar zuwa idin mijinta ba matsayin zuwan idin mazaunin gari ba kamar zuwan idin matafiyi ba amma dukkaninsu ba wanda ya waje ba kansa ba wanda idan bai je ba za a kira shi mai laifi malam ya ce wa sifatuha siffata yadda ake yinta raka'atani bi ghairi adhanin wala iqamatin yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihrami sitta takbiratin wa fi thaniyati khamsa takbiratin ba'da takbiratil ihrami ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير سوى تكبيرة الإحرام وإن نسي التكبير رجع إليه ما لم يضع يديه على ركبتيه وسجد بعد السلام ما لم يتي وصفتها صفة سلر عيد ركعتان بغير أذان ركعوا بيني ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin ko iqama ba ji ba an yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama kiran sallah tare da yayi sallar idi ba a ji ba an masa iqama a sallar idi tukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram zai yi kabbara a raka'ar farko bayan yayi kabbarar harama wani ana yi da liman kenan sitta takbiratin zai yi kabbara shida bayan kabbarar harama in ka hada da kabbarar harama kabbara bakwai kenan wa fi saniyati khamsa takbiratin idan ya dago raka'a ta biyu nan kuma zai jera kabbara biyar ba da takbiratul qiyami bayan yayi kabbara tsayuwa kenan kabbara shida hada ta tsayuwa kabbar barin sallar idi idan aka yi kabbara harama Allahu akbar to a bayan ta za a yi shida idan ka hada hadda kabbara harama bakwai saka wanda ya ce maka kabarbarin idi raka'ar farko kabbara bakwai ne ya saka maka kabbarar harama a ciki wanda ya ce maka kabarbarin idi raka'ar farko kabbara shida ne to ya cire maka kabbarar harama ne don haka wannan ba saɓani ba ne raka'a ta biyu idan an ɗago kamar yadda aka saba tasowa daga sujada da kabbara zai taso Allahu akbar zuwa tsaye to sai ya kabbara biyar a tsaye wanda ya ce maka a raka'a ta biyu kabbara biyar ake yi to bai kirga maka da kabbarar tashi ba ne wanda ya ce maka a raka'a ta biyu kabbara shida ake yi to ya kirga maka ne da kabbarar tashi wannan ma ba sabani ba ne ba haka aka samu daga annabi alaihi salatu wassalam kabbara bakwai a raka'a farko kabbara shida a raka'a ta biyu tare da kabbarar harama da kuma kabbarar tashi to zai yi waɗannan kabarbari hakan nan mamu su ma mamu duk za su liman yana yi suna yi mun ambace liman saboda shi ke jan sallar sallah ce da ba a yin ta furada ba a yin ta ɗai-ɗai-ɗai sai da liman don haka idan ana faɗan siffarta to ma'ana ta farko ta siffar da liman ake amma mamu suna biye da liman wajen ayyuka da yake aikatawa a cikin wannan sallah don haka za a yi waɗannan kabirbiri kabarbari wala yustahabbu raf'ul yadaini fi shay'in min at-takbiri siwa takbiratul ihram malam yace ba mustahabbi bane nan ce wala yustahabbu da wala yukrahu a karatun fiqh ba direct translation za ka yi ba nan ce wala yustahabbu karka ce ba a so idan ka ce ba a so to makaruni ne kenan idan an ce wala yukrahu ba a ƙi ba ko ba a ƙi nan ma baka ba shi hakikanin ma'anarsa da suke nufi ba idan sun ce wala yustahabu suna nufin ba mustahabbi ba ne ba mustakar a ɗauka yana da wata falala kaga ya sha banda ka ce ba a so ka ce ba a so kaga kamar ya shiga an hana ma kenan ba kuma ma'anar ba kenan ma'anar shine kar ka ɗauka yana da wata falala wala yukrahu ba makaruhi bane kar ka ji kyamar yi kana ganin kamar makaruhi ne ba makaruhi bane shine wala yukrahu to shine makamancin sa anan wala yusahabbu raf'ul yadaini fi shay'in min at-takbiri siwa takbiratul ihram ba mustahabbi bane raf'ul yadaini ɗaga hannaye biyu fi shay'in min takbiri a wani abu na kabbara ba mustahabbi bane ɗaga hannaye biyu a wani abu na kabbara siwa takbiratul qiyam takbiratul ihrami in ban da kabbarar harama kabbarar harama ce kawai mustahabbi ɗaga hannu yayin yinta amma sauran kabar da za su biyo baya Allahu akbar Allahu akbar wai malam yace ba mustahabi bane daga daga hannaye lalle mahallin sabani ne tsakanin malamai shin za a daga hannaye a sauran kabarbari ko ba za a daga ba ko ba komai ya haifar da sabanin ba sai rashin takamamman hadisi ingantacce sarihi wanda ya tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wassalam yana daga hannayensa yayin da yake waɗannan kabarbarin da suka biyo bayan kabbarar harama waɗanda suka yi la'akari da cewa a tun da annabi alaihi baya yi kuma ba a san mutan madina da yi ba to babu ne ba a yi ne don haka ba mustahabbi ba ne yin to sai su ce ba shi da wata falala ba shi da wani lada yin tun da ba a samu ana yi ba amma ba su ce makaruhi ba ne tunda a tsaye ake kuma kabbara ake don mutum ya daga hannu an yi a kabbara harama waɗanda kuma suka dubi cewa ai tsayuwa ce kabbara ce da ake yin ta a tsaye sai ta yi kama da kabbarar harama ko da sun bambanta a asalin hukunci na aikatawa to amma ba za su bambanta ba a sauran hukunce-hukunce tun da dai kabbara ce kuma a tsaye ba kamar kabbara ce ta yin sujjada ko ɗagowa daga sujjada ba kabbara ce a tsaye kamar yadda kabbara harama take a tsaye don haka sai suka yi kama da kabbarar harama wajen yi yi a tsaye don haka sai suka ce kamar yadda zai ɗaga hannu yayin kabbarar harama haka zai ɗaga hannu yayin sauran kabarbarin to wannan ma dai wata mas'ala ce da bai kamata ta wanta da kura ba wanda ya yi kar ya aibata wanda bai yi ba wanda bai yi ba kar ya aibata wanda ya yi ba sa daga cikin matsaloli masu nauyi waɗanda za su jawo cece kuce malam ya ce na wa in nasiya wa in nasiya takbira raja'a ilaihi ma lam yada yadayhi ala rukbatayhi wa sajada ba'da salami wa inna fiya at-takbira haka ne idan ya manta kabbara daga cikin sauran kabarbarin nan ba kabbara harama ba ita ya riga yayi ta to sai kuma ya manta wata kabbara cikin sauran kabarbarin raja'a ilaihi to ya dawo zuwa ga wannan kabbarar sani yayi kabbarar harama sai kuma yayi biyu a bayanta sai ya fara karatu ya zama kabara biyu kenan yayi saura masa hudu sai ya fara karatu ko yayi uku saura masa uku sai ya fara karatu raja'a ilayki ya dawo zuwa ga kabbarar da ya bari din malam ya ba yadayhi ala rukbatayhi matukar bai dora hannayensa akan gwiwoyinsa ba wannan shi nuna maka cewa ba kabbar harama ya bari ba domin kabbar harama ya bari ba amfani ruku tunda bai shiga sallar ba ma yawa ana nufin kabbara cikin sauran kabarbari bari matukar bai ɗora hannunsa akan gwiwoyinsa ba in ya ɗora hannunsa akan gwiwoyinsa to shi kenan sai ya wuce ya ci gaba da sallarsa sun wuce idan ku bai ɗora hannunsa akan gwiwoyinsa ba to ya dawo ya bar karatun ya dawo kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya manta alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ci gaba da karatu kuma da kabbara harama Allahu akbar sai kawai shiga da buɗe sallah aka ji shiru aka ji shiru can sai aka ji alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ci gaba da karatunsa wala dallin wasu suna subhanallah wasu kuma suna amin sai ya fahimci a idi fa ki ashe bai yi bai yi kabarbarin nan ba to raja'a ilai ya raja'a ilaiha ya dawo wa'innan kabarbarin gaba ɗaya ya yi su wa sujada ba'da salami sai ya sujada ba'adi me yasa saboda yayi karatu yayi karatu idan ya dawo ya kabarbarin zai sake karatun ne in ya dawo ya kabarbarin sai ya sake karatun don haka in ya sake karatu to in ya je karshe sai in ya sallama sai ya yi ba'adi saboda da ya yi karatu ya dawo ya kabarbari ya sake karatun kuma wa yustahabbu al-jahru bit-takbiri wat-tafayyub wat-tazayyun bit-thiyab al-jadidati liman yaqdiru 'alayha والرجوع من طريق غير التي جاء منها والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر وتأخيره في عيد النحر والتكبير فيه عقب خمس عشرة فريضة أولها ذكر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع منه ما لن يتي ويستحب الجهر بالتكبير أنسو بين كبر الله أكبر واتو أنسو مستحبي ني مستحبي ني أدنج بيناتا amma dan mutum ya yi asirce musamman mamu ba komai amma dai an so ko da mamun ne shi ma ce Allahu akbar a bayyane wata fayyubu malam ya shiga maka kuma bayani akan ladubban dama bayanin siffar sallar yanzu kuma sai yake maka bayanin ladubban sallar wata fayyubu da sanya turare an so sanya turare mustahabbi ne والتزين دقال أدو kwalliya bisiyabil jadidati da sabon tufafi liman ya kadiru alaiha amma ga wanda yake da ikon sabuwar tufa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba a ce dole ba balle ma mutum ya je yana shiga cikin wani hali ga sabuwar riga fara tas amma zuciya baka kirin da tarin bashi ta gaba yi ba ko mace ta je ta tada rigima ita da mijinta har auren ma ya jijjiga ana hidimar sallah ana biki ana murna tana gidansu akan rigar sallah akan zanen zuwa sallar idi kuma ta cewa iziya aka ce a mai iziya cewa ce liman ya kadiru alaiha ga wanda yake da iko to ba ta cewa ai yana da hali kwanan nan kala nawa ya dinka a sai ce to ai ke tunda bai miki ba ke baki da hali tunda bai miki ba kuma baki da halin ki to ke baki da hali ba dole bane sai ki hakura da rigar ki rike aurenki ba dai iya yau bane kawai ranar sallar auren fa to mala yace wa ruju'u min tariqin ghairi allati ja'a minha da dawowa ta hanyar da ba ta ita ya zo ba in ya tashi komawa to zai koma ta hanyar da ba ta ita ya zo ba an fahimta wannan sunna sansananniya ce annabi alaihi salatu wasalam haka yake zuwa sallar idi wasu malaman suka ce saboda yana tafiya ne yana kyauta to in yi kyauta a hanyar tafiya sai ya canza hanya kuma don wajen dawowa ma wasu su samu wasu suka ce ana tafiya ne ana gaisawa in ya gaisa da waɗannan wajen tafiya sai ya tashi dawa kuma sai ya gaisa da da waɗannan to da dai wasu talilat da malamai suka yi ta ambata wanda ba wannan ba almuhim ko me ma yake yi tunda haka abu yake yi to sunnar zuwa sallar idi shine a saba hanya zuwa da dawowa wal fitru qabla rawahi ila al musalla da karyawa gabanin tafiya zuwa sallah fi idi al fitr a idin karamar sallah wa ta'khiruhu fi idi al nahri da kuma jinkirta karyawa a idin babbar sallah wannan sunna ce ta baban qasim alaihi salatu wassalam idan karamar sallah ce a karya kafin a tafi an yi kwana 29 ko 30 ba a karya ba yau za a tafi idi ana murna to tabbacin cewa ramadan ya ƙare shine ka ci abinci gari yana wayewa kar ka ce sai ka je idi ka dawo balle ma wani ya ɗauka cewa za a iya kama baki a'a ramadan ya ƙare a nuna wa duniya cewa ramadan ya ƙare yara ma su gane yau ba a azumi haka a karya kafin a tafi amma a sallar lahiya kuma to shi kuma sunna shine a bar karyawa sai an dawo tunda ai jiya an karya shekaran jiya ma an karya yanzu yau kuma an dawo za a yi lahiya ne an fi son idan an dawo to ka fara ci daga naman lahiyarka shi yasa wasu suke gasa hanta eh ba hadisi ne ce ka fara da hanta ba a saboda ita ne za ta fi saukin bararrakuwa ciki ya fara juyawa a samu a dan jefa an gane ko to jinkirta shi a idin babbar sallah sunna ne wa takbir fihi atba khamsa asharata fariba da kabbara a idi a idin babbar sallah ake ne fi yana koma babbar sallah idin idin nahari da kabbar fari a idin babbar sallah atba khamsa asharata fariba bayan sallar farilla goma sha biyar amma idin karamar sallah kabarbaransu suna farawa ne kadai daga lokacin da aka ce an ga wata zuwa a je wurin sallar idi shi kenan kabara ta kare ko lokacin da rana ta faɗi idan an yi azumi talatin zuwa a je sallar idi shi kenan amma na sallar lahiya za a je sallah goma sha biyar a malikiya ana kabbara a bayansu awwaluha zuhru yawmin nahari rana ta farko za a fara daga azahar din ranar sallah wa akhiruha subhu yawmin rabi' minhu ranar ƙarshe sallar asuba ta rana ta hudu ta rana ta hudu daga ranar sallah an gane ko haka yake a malikiya nan yana maka magana akan zikirin bayan sallar farilla ba wai zikirin kwanakin ba zikirin kwanakin kam ai an samu daga sahabbai suna farawa tun daga ɗaya ga watan zulhijja kwana goma nan suke suna zikiri a kasuwanni da kan titina da sauran wurare suna kabarbari ana jinsu suna bayyanawa amma yanzu nan yana maka magana kabarbarin nan na bayan sallar farilla yaushe suke farawa sai yace suna farawa ne daga azahar din ranar sallah ai ba sai da azhar a fara zikiri ba ranar sallar layya ai idi ma an tafi ana zikiri ne an dawo ana zikiri amma wai bayan sallar farilla to ana fara ne daga bayan azhar sannan ana karewa bayan asuba na rana ta hudu zance mai inganci dukka ana yi tun daga alfijir din ranar sallah har halla asad din ranar hudu rana ta rana ta sha hudu ga wata domin ayyamu tashrik sha ɗaya ne sha biyu sha uku to rana ta sha ukun nan har sallar la'asar sallar magariba ne rana ta riga ta faɗi shi kenan sun wuce da ranar sallah shine zai baka kwana hudu ranar sallah da ranar sha ɗaya ga wata ran sallah goma ga wata ne sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata sha hudu ga wata bayan sallar la'asar daga nan ne suke karewa wasu fitar takbiri sifar kabbara kuma shine الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله والله الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبر أكو فرقو كبر بيو دقبايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شين كبر أكو دفرقو كبر بيو da ƙarshe da kuma walillahi alhamdu mu ma kuma walillahi alhamdu a karatun namu lokacin mu ya riga ya kare sai Allah ya kai mu karatu na gaba wani sati sai mu tashi a ainihin wato sallah ta uku abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce malam ina bukatar ƙarin bayani akan shafa'i da wuturi in na yi su bayan bayan isha sai na tsinci kaina cikin dare na tashi ina bukatar zan yi nafila yaya zan yi ya kuwa banda kai nafilarka ya halatta wanda ya riga da ya yi wuturi a zatonsa ba zai tashi ba sai asuba sai kuma ya ya farka da daddare ya ga bukatar ya yi sallah ya halatta ya sake yin sallarsa ta nafila amma ba zai maimaita wannan wuturin ba saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba a wuturi biyu a dare ɗaya la witrani fi laila haka ba zai sake wuturi ba amma ya halatta ya ya yi na filfilinsa amma abin da aka hana shi ne yana da tabbacin zai tashi ya sallah da daddare kuma sai wuturinsa ya yi wuturinsa kuma yana da niyyar zai tashi ma da daddare ma ya sallah wannan ya saba wa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ijalu akhira salatikum bi laili witron ku sanya ƙarshen sallar ku da dare ta zama wuturi don haka wanda yake da ikon yayi nafila idan ya farka bayan yayi wuturi shine wanda bai zaci cewa zai tashi yayi sallah ba sai ya samu kansa a wannan halin to zai iya yi Allahu a'lam salamu alaikum
me ya saba mu ce mutum ne ya saba baya yin shafa'i da wuturi sai can dab da asuba sai ya tashi sai yayi eh in an ce dab da asuba asubar bata yi ba kenan idan asuba bata yi ba ya zama ƙarshen dare kenan shine lokaci mafi daraja ƙarshen dare wannan in yayi wuturin sa yayi daidai haka ma aka fi so inda zai yiwu yin sa a farkon dare ana yi ne saboda gudun kar ba a tashi ba amma in dai mutum yana tabbatin zai tashi to ai an fi son ya kai shi ƙarshen dare Ai, Allahu alam, na'am. Shi dangane da sallar idi wanda ya rasa raka'a ɗaya, da aka yi sallama ya tashi zai cika to ɗayar galibin mutane idan sun tashi kawai karatu suke yi sai su ruku ba sa wannan kawar barin. To wai an ɗauke musu ne ko yaya. To na farko tun da ba wajibi ba ne, to maganar an ɗauke musu ko ba ɗauke musu ba su taso ba. Wajibi ne shine ake cewa an ɗauke wa mutum wannan kuma waj- ba wajibi bane in bai yi ba komai sai dai a cikar falalar sallar shine a yi mata wannan kabarbarin ko da kwa mutum cikowa sallar zai yi idan mutum ya ciko ya zo cikowa idan ya tashi raka'a ta biyu to sai ya waɗannan kabarbarin kafin ya yi karatu sannan sai ya yi karatu sai ya ruku'u malamai sun yi magana ma akan wanda ya zo a makare an fara wannan kabarbarin ya zo shi mai yiwa saura uku sai ya yi kabbarar harama sai ya samu uku saura uku kenan to malamai suka ce kafin liman ya fara karatu sai ya yi maza ya yi waɗannan uku idan kuma liman ya fara karatu sai ya jira idan liman ya gama karatu kafin ya ruku sai ya waɗannan ukun da suka rage masa wannan duka ya nuna cewa mutum ko da shi kaɗai ne to zai yi waɗannan kabarbari sai dai sallace ita gaba ɗayanta mutum ɗaya baya yin ta amma mutum- matukar mutum ya samu raka a ɗaya ta wannan sallar to shi kenan zai yi zai yi wannan sallah da take Allahu a'lam na'am malam. Eh, tambaya ta farko yace ah, karatun ya nuna wuturi ya fi rakawoyi biyu na alfijir ɗin nan wato eh, ƙarfi tare daga hadisin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa rakata alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha rakawoyin nabi na alfajr sun fi duniya da abin da yake cikin ta to wannan amsa shi shine babu karo a ciki domin wancan na wuturi da yace wuturi hakki ne wanda yabi baya cikin mu barazana ce wannan na- na rakawoyi biyu na alfajr kuma kwadaitarwa ce don haka shi ta'akidi ta'akidi yana wato yana yana kusa da wajibi ne saboda wani abu da yake nuna ƙarfin hukuncin shi kuma kwaɗaitarwa shi kuma yana nuna girman falala ne ba girman hukunci ba idan aka yi wuturi ya fi rakawai biyu na alfijir girman hukunci ne duk da rakawai biyu na alfijir su kuma suna da girman falala to tun da yanzu ana magana ne akan girman hukunci to sai ya zama ainihin wato rako- raka- wuturi shi yake gaba da rakoyi bin alfijir wato kenan kana iya cewa wanda ya bar wuturi ya fi zama abin kallon wanda ya yi asara ya fi kusa da ya zama abin zargi sama da wanda ya bar rakoyi biyu na alfijir wanda ya bar rakoyi biyu na alfijir kuma ya bar wata falala ya bar wata daraja mai girman gaske amma wajen wato wajen eh, girman abin da suka bari din eh, yana da bambanci da haka ba, ba- ba- babu karo tsakanin abubuwan guda biyu wannan falala ce wannan kuma ƙarfin hukunci Hmm. Ah, sannan sai abu na biyu da kai magana cewa ah, yawa bayan sallolin farilla kabbarbarin da za a yi na na sallar eh, lahiya na bayan sallolin farilla bai faɗi adadin da za a yi ba eh babu yin su kawai ake yi. eh yin su kawai ake yi Ah, ba san wani abu da ya zo wanda ya ce guda kaza za a yi ba Ah, kawai yi ake yi mutum zai yi ne gwargwadon ikonsa inda sahabbai yi suke ta yi babu iyaka ba irgawa ma suke yi ba eh Allahu a'lam na ga za mu yi sallah ko subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik